اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجاهد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الهاء هو الإب إبراهيم خيجا دائرا نعم خير العالمين وشاكرا فمن كان ينهو للمدينة زائرا سواه فإني جئت آمل ظاهرا له المسجد الأعلى فقام مسجده وأراه رب الجنان مجاورا يذكرني دارا مضى ونبينا يروه ويغلو يغلو الراية ذاكرا يريد علاجها فهو نهاره وأجرنا يهدي إلى الحج ناصرا ما تركون لك عليه تبصرا بمكة أمر الهاشم الدار ظاهرا وفي طيبة هذا كبدر وخندق ولا أولد سيف بدوا وهابرا فبرهام يأتي زائرا متوسلا ومستشفعا أرجوك بالقبر حابرا فقل لي جميعا يوم دامر وأدامر خذوهم وأبصرهم ترى الكل آخرا وقد شاب ولدان وخاب محمد وقد بلغت كل الخدود العناجر وكل فريق قال نفسي وقد جميع فلا تلقى هناك أكابرا ولا ملكا إلا الإله وجابئا سوى المصطفى المختار والأم حافرا فمعتمدي حقا أعطاه محمد وهل يتحداني الزمان مكابرا لنفسي وآبائي ونسلي وركبتي شفاعته والحق أبدا السرائر لمن لا عن شيخي وعدلي ومرشدي وقد عاش يهدينا إلى الدين ناصرا بغزو وتعليم وحج وهجرة وعاش شكورا وقد عاش صابرا عليك صلاة الله ثم سلامه عليك برا ثم بارا وطاهرا على نفسي وأولادي وزابي وأسرتي وأجيب لنا الرضوان بطنا وظاهرا عليك صلاة الله ثم سلامه وعالم والوالم ومن كان عاشرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الهب إبراهيم فجاء زائرا لآمد خير العالمين وشاكرا yau sha biyar ga watan ramadan 1446 wanda ya daidai da sha biyar ga watan march 2025 za mu karanta wannan harafi wanda yake bayani akan ziyarar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a kabarinsa a raudarsa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kala maulana wa shekuna وإمامنا وقدوتنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم إنيس رضي الله تعالى عنه يتي هو الحب شين تككم مسوي ميسونا إبراهيم قد جاء يا جي مدينة زائرا لأحمد يوا دن يزيرتي أحمد منزل الله صلى الله عليه وسلم خير العالمين في, في خير العالمين fiyayyen talakai ga baki daya wa shakiran lillahi yana mai godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala فمن كان يهول المدينة زائرا سواه فإني جئت أحمد زائرا haka ne zaka ji wasu suna cewa za su je madina don ziyarar wani abu ba annabi ba to fa man kana yanhu za'iran wanda di yake ainihin nufattar madinar manzon Allah za'iran siwahu don ya je ya ziyarci wani ba manzon Allah ba ko menene shi to fa inni ji'tu ahmada za'ira to ni ahmadu na je wa ziyara eh saboda ina da madogara ta da yawa in ku hadisan ba su inganta a gurin ku ba mu a gurin mu sun inganta yana cewa man hajja wa lam yazur jafani wanda duk ya je ya aikin haji bai je ya ziyarce ni ba yawa yayi min wauta yawa a ɗaya ruwayar kuma yana cewa ma baina kabri wa minbari raudatun min riyadul janna tsakanin kabarina da da da da da da da da mimbarina rauda aljanna ce a gurin to ruwaya wadda suka ce ingantacciya ce ta bukhari da muslim ita ce ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna to aje a haka ma baina baiti menene a cikin dakin menene a cikin dakin yau to saboda bai ce ma baina kofar gidana ba da mimbari balle a ce to ma bai na baiti me a cikin ɗakin sirrin shi ne a cikin ɗakin an kunshe shi a cikin ɗakin muhammadu rasulullah saboda haka duk wanda ya tafi madina don ziyarar masallaci ƙarya yake ba masallaci ne sirri ba mai masallacin shi ne sirri manzan allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi masallacin waiwa ya samar da shi eh nawaye samuwar waye ta samar da masallacin samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wai ka ce ka nufi masallaci wannan ma ai tauyewa kai neman kusanci da Allah ne tabaraka wa ta'ala ya za ka bar asali kana kana kana kana neman reshe ya za ka bar jaki kana dukan taiki ga wanda yake shine hakika wanda ya zo da komai ya zama sababin komai saboda haka ba za ka je ka ce za ka ziyarce shi dan shi ba sai dai ka ce za ka je ka ziyarci masallacin manzo Allah Allah ya ji kan Ahmad Bamba yana ya koyar da mu shekara guda a cikin aji mun yi ta rigima da shi akan irin wannan abubuwan muna samari amma a BUK sai gashi a ƙarshen rayuwarsa Allah ya bashi fahimta cikakkiya cewa wanda duk ya je ya ce zai ziyarci masallaci to ai yana yana kokarin kamar bai bawa manzon Allah haƙƙinsa ba kamar ziyara ba ta yi ba domin waye asalin samun masallacin muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya zo a ƙarshen rayuwarsa ya zama tare da mu to aje haka Allah ya masa abuwa Allah ya sa shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ya rasulullah mun zo gurin ka za'iran ne kai muka ziyarta ba wai masallaci ba eh faman kana yanhu lil madinati za'iran siwahu fa inni jitu ahmada za'ira ni manzo Allah na je ziyarta in ji Maulana Sheikh Ibrahim lahul masjidul a'la fada mushidu wa agadahu rawdal jinan mujawira al masjidul a'la wannan masallaci wanda yake madaukaki fadaha shi daye mushidu shine ya daga shi ba shi ya gina shi to kuma za a ce aje a ziyarce shi ba za a ziyarci mai masallaci ba ina ina hankali anan sannan masallacin yana da wata falala daban manzo Allah ya tafi can ya je aljanna ya je aljanna ya dauko ya yanko rauda daga cikin gidan aljanna ya zo ya shimfida a cikin masallacin ta zama idan za ka yi sallah a wannan guri ka yi sallah a rauda aljanna ma bai na kabari wa ma bai na kabari wa minbari riyadun min riyadul janna ko ma bai na baiti wa minbari riyadun min riyadul janna dausayin aljanna ne shi ya je can ya yanko ya kawo imana saboda masallacin ya samu ɗaukaka ya samu ɗaukaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa dahu raudal jinani ya yanko dausayin nan na aljanna mujawira yana mai kusantar da shi a masallacinsa yuzakirni jaran maza wa nabiyina yaru wa yahudu ya bulgul wa ya zakira kuma idan ka ya ce wannan hadisi da suke ta bayanin sa wanda ibnu taymiya yake ta maganganu a kansa cewa la tushaddu rihalu illa ila salati masajida masjidi hadha wa masjid al-aqsa wa masjid al-haram ko masjidi hadha wa masjid al-haram wa masjid al-aqsa aw ala aqsihi kama qala to to ba a ba a daukan ta raƙumai a ɗaure musu himma a tafi a ziyara sai masallatai guda uku masallaci na na harami masallacin manzala za a yi shaddun rihali zuwa gare shi masallacin harami na makka za a yi shaddun rihali zuwa gare shi masallacin baitul masjidin a ƙasa za a shaddun rihali zuwa gare shi to shi dukkan wa'annan masallatai idan ka bi tarihinsu wane ne ya samar da su wane ne ya raya su wane ne ɗaukaka su wannan masallaci ne wanda mazala yake ciki shi ya gina abinsa da kansa to saboda albarkacinsa ne za a je a ziyarci masallacin ayi wancan masallaci kuma na makka wane ne ya je cire gumaka ya tsarkake shi ya gyara shi ya mai da shi ka'aba ɗakin Allah wanda yake tsarkakakken nan allazi uzi alinnasi lallazi bi bakta mubarakan wa hudan lil alamina fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wannan duk gaba ɗaya ya samu ne da tsarkakewar da ta faru daga annabi Muhammadu Muhammadu da ya tsarkake shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka to aje a ga wannan aiki da manzon Allah ya yi a wannan guri shi ma saboda manzon Allah sannan masjidul aqsa masallacin baitul maqdis masallacin baitul maqdis wane ne ya gina masallacin an ce annabi dawuda ne ko kuma annabi annabi suleiman shi ya raya shi to kuma sannan dukkan annabawan na mafi yawa a wannan masallaci suka yi ibadarsu suka yi duk abin da suka yi na rayuwarsu suka koma zuwa ga Allah kuma babban tarihi mai girma da ake so ka je ka ziyarci wannan masallaci saboda sirrinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin isra'i da miraji an tattara masa dukkanin annabawa da manzanni a wannan masallaci ya zama jagoransu da mala'iku ga baki daya ya zama limami ya yi musu sallah a wannan masallaci to saboda wannan albarka ka je ka ziyarci wannan masallaci duk shi da sababin ziyara ɗin saboda haka idan menene za a ce masajida su ne makasudai ba su ne makasudai ba sirrin masajida shi ne makasudi a cikin ziyarar waɗannan masallatai ba ginin ba shi ma gini ai gunki ne shi ma an ce a ziyarci masallaci to masallaci ai gini ne ƙasa ce da gini da bulo da waye me a masallacin in ba don sirrin masallacin ba muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato sa'a ce ba su da ita ba su da daƙiƙai ne a wajen fahimtar sirrin an hadisai da ayoyin alƙur'ani allah ya mana muwafaka يذكرني يذكرني دار مضى ونبينا يروى ويغدو يبلغ الواعي ذاكرا شيء يذكرني دهرا مضى abun yana tuna min zamani wanda ya shuɗe a wancan lokacin wa nabiyuna ga wannan gurin zaka ga manzo Allah yana daudala ya ruhu yana mareta waya gudu yana waye gari a wannan gurare duka gabaki daya wayu buligul wahaya yana mai isar da sakon Allah zakiran yana mai zikiri yana karatun Qur'ani yabitu ila rabbahu wa narahu yu'ashiruna yahdi ila al-haqqi nasira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yabitu yana kwana yunaji rabbahu yana munajati da ubangijin safa a wannan masallaci nasa wa na'arahu a da rana kuma yu'ashiruna yana ainihin yana gogayya da mu yana shiryar da mu zuwa addininsa yahdi yana shiryar da bayan Allah nasiran yana mai taimako ila alhaqi zuwa ga Allah nasaru dallar alai tabassaran بما فات أمر الهاشم الدار ظاهرا فآثاره kaga ainihin wato dalilan da manzo Allah ya bari dallat alaihi ita take nuna wato manzo Allah ya yi aiki tarihohi daban-daban wanda annabi ya yi saboda sababinsa wato su ne suke nuna manzo Allah ya yi aiki a bayan ƙasa tabassuran ka tsaya ka yi tsayi ka gani bi makkata yadda haramin maka yake amral hashimi eh, al'amarin ba hashimin dangi zahiran ya bayyana a fili kamar yadda na faɗa ɗazu dukkan dukkan gumaka 360 aka share su aka tabbatar da maqam ibrahim aka tabbatar da hajarul aswad aka tabbatar da duk wani alheri na aya fi ayatun bayyanatun maqam ibrahim din da ake fada ayoyin nan guda tara na harami duwa ya tabbatar da su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muka faɗe su guraren ijaba din nan duk gaba ɗaya al'amarin annabi muhammad ne a cikin ayyukan da ya gabatar a makka ko gaba ɗayanta ga rijiyar zamzam nan ga abin da ya faru na na na na mizabin rahmati ga abin da ya faru na multazam duka gaba ɗaya waɗannan ga safa ga marwa ga duka wurare waɗanda suke masu albarka su babu salam ga mahaifarsa inda aka haife shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan asar ne waɗanda suke nuna cewa wallahi manzo Allah ya yi aiki ba ƙarami ba
waje da rubutun haza ka gwadarin waɗanda kun haza hudun tunsi gwadarin wahadira kuma idan aka dawo madina wati ɗai batun ga ɗai ba nan ita ce madina da sunanta ya riba amma manzo Allah ya mai ya mata suna ɗai batu ko kuma madina haza ka badrun ga kuma filin badar irin gwagwarmayar da aka yi aka ɗaukaka addinin musulunci duk tarihin annabi ne gwagwarmayar manzo Allah ce wakan dakun ga gwalolo wanda aka je aka yi haƙa shi aka zagaye madina yanda kafirai ba za su zo su farwa musulmi ba wa za ka uhudun haka nan uhudu yakin uhudu wanda aka yi wanda shahidai da yawa suka yi shahada waɗannan tun su ka baduwan za su mantar da kai harkar ƙauye wa hadiran da birni kubarhamu ya ci za'iran mutawasilan wa mutajbi an arju qabil qadri hadira ya rasulallah kubarhamu da shekh ibrahim ya ci yana zuwa gurin ka za'ira yana mai ziyara mutawassila yana mai yana mai tsanantuwa da kai ya rasulallah wa mustashfi'an yana mai neman ceton ka ranar alkiyama arjuka ina kaunan ka zama tare da ni hadiran tabbata tabbatacce bil kabri a kabari na ya zama kuwa ya zama tare da shi fa kullu jabi'an yawma zagar wa al'anat wujuhun wa absarun tarar kullu ha'ira wa kokari ba zo ba to ai ban gashi ba na'am fa kulli shafi'an ka zama tare da ni a mai ceto na yau mazagat yau mazagat atil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa az'anat wujuhun lokacin da ainihin wato wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum kenan lokacin da idaniya wato wato ainihin fuskoki suka yi kankan da kai a wannan halara ta ta Allah masha Allah an san fitowa na'am wa absarun taral kulla zaka ga dukkanin mutane ha'iran suna cikin dimuwa wa qayshabu waljanu wa qabba mu'ammanu wa qad balagal kullu qulub la najra na'am bakar shaba wilidanun a ranar da zaka ga yara kanana sun zama masu furfura yau man yaji alul wilidana shi ba kenan wa khafa mu'ammanun wanda yake amintacce zaka ga yana yana yana mai tsoro a wannan rana kamar annabawa da manzanni sun fi kowa tsoro a wannan rana wa kad balagat kullul qulubil hanajira dukkan zuciyoyi wato ta ma kare ta zo makogwaro kamar za ta mutu kuma ba daman mutuwa وكل بريء قال نوزي وقد جسد جميع فلا تلقى هناك أكابرا wa kullu bari'in kaga duk wani kubutacce daga cikin bayan Allah wa annabawa da manzanni kala nafsi kowa ta kansa yake a wannan rana wa qad jasal jami'u kowanne gaba ɗaya ya durkusa ya durkusa a gaban zatin ubangiji wala yulfa hunaka akabira a wannan ranan ba wasu manya ba wasu manya duk wani mai girma kowaye shi babu shi sai girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ملكا إلا الإله وشابئا سوى الحزن والمختار بدعا وآخرا sai ya ce wala malikan mala'iku ma sun yi tsit da wannan daraja ta su da suke gani wanda Allah ya ba su ko illa illa illa ilahu ba wani basarake au ko ko ko, ko ainihin mala'ika illa ilahu sai ubangiji wa shafi'an sai mai ceton nan mai girma kasaitaccen nan siwal mustafa shine za abin zabi sallallahu alaihi wasallam al-muqtari abin zabi bada'an a farko akhiran da karshe kowa na ta kansa Na'am.
eh kowa yana ta kansa eh kowa yana ta kansa saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba zalika al-yawm al-haq mm mm فموت مجيئا كان أداه محمد قال أتهداني زمان a مقابرا mutamadi shehu ya ce madogara ta a wannan rana hakan da gaskiya a ba'u muhammadin baiwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Mhm. wa har ya tahaddani zamanu wai zamani zai mun fito na fito ne mukabiran yana mai tashin karan hanci akan wannan- wannan magana da na faɗa لنفسي وآبائي ونزلي وركبتي شفاعته ولا قوة الزرائر ninna neman wannan ceto linafsi ga kaina wa abai barkan ku da zuwa bausu hannun ku da zuwa marhaban biku marhaban biku marhaban biku eh shi ba marhaban biku ga su mustafa na eh, ga abokan hoto na na madina a sai dai hayali marhaban biku marhaban biku Allah ya salamu alaikum. Ka kujera. Salamu alaikum. Yes, alhamdulillah. Ga wasu. Alhamdulillah. Ah, daga daktar ma mai sara. Alhamdulillah. Salamu alaikum. Wannan Mustapha. Salamu alaikum. Na gajiya. Nasir. Alhamdulillah. Marhaban. Marhaban biku. Marhaban biku. Yau yau yau walaye ne duk za mu walwala da su. Alhamdulillah. Marhaban. Gashi gashi. السلام عليكم معلم حسين نه حسين صوبي نه تو تو تو نعم نعم linafsi ina neman wannan ceto a kaina ni kaina in ji shehi wa aba'i da iyayena wa nasli da da family dina wa rufqati da abokaina ina shafa'atuhu ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh abu da sara'ira shine yake bayyana asirar alkiyama ladal haqqi tare da ubangiji رضا الله عن شيخي وأصلي ومرشدي وقد عاش يهدينا إلى الدين ناصرا ridallahi Allah ya cikakkiyar yadda an shehi ga shehina walidina malamina wa asali wanda yake shine asalina wa murshidi shine kuma mai shiryar da ni wa kada wa kada asha ya hadina walidina ya rayi yana ta shiryar da mu ila nasiran yana mai taimako ila dini zuwa ga addinin Allah بغلو وتعليم وحج وهجرة وعاش شكورا وقد عاش صابرا Digazuwin ya yi yaƙi fa da turawan Faransa babana, babana ya yi yaƙi da turawan Faransa, ya yi fito na fito da su, ya kai su har ƙarshen wani gari, to kuma da suka yo shiri da bindigogi suka rarako shi shine ya ƙaura ma ya koma ainihin Gambia, ya yi ƙaura da can a can da addininsa. Wata alimin a wajen koyarwa ma babana ya yi wannan ƙoƙari a cikin addinin musulunci, wa hajjin babana alhaji ne, wa hijratin ya yi hijira zuwa gambiya wa asha shakuran babana ya rayu yana mai godiya ga Allah wa huwa qad asha sabira kuma ya rayu yana mai godiya ga Allah saboda haka duk wanda baya baya raya tarihinsa ya kashe kansa to kun ji wannan zuwan da kuka yi raya tarihi ne raya tarihi ne na mazaje eh, su maza a faɗe su Mm.
عليك صلاة الله ثم سلامه أتيتك برا ثم بارا وطاهرا salatan Allah da amincin Allah su tabbata a gare ka ya rasulullahi a taituka na zo maka barran a ƙasa sun baharan na zo a kogi wa da'iran wato a jirgin sama ma na zo da hanyoyin zuwa maka na ƙasa na sama na jirgi duka ya je radiyallahu ta'ala anhu Hmm.
بنفسي وأولادي وصحبي وأسرتي فآتهم لنا الرضوان بدلا وظاهرا ya ce wannan na tabbata binaf da kaina wa auladi da yayana wa sahabi da abokaina wa usrati da family dina dukkan mu fatihim lana ridwana kai mana baiwar yarda Allah tabaraka wa ta'ala badinan a badini a koye wa zahiran da badini kuma Allah ka hada da mu a ciki عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأزواج ومن كان عاشرا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa zuwajin da matayansa wa man kana ashara da ma wanda ya zama dangi ne na manzo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam نعم harful wawi وإن سألوك ذلتم القرم عاجبا ولا تعبدوا وارا منهم مواهبا فقد كان عند الناس شرقا ومغربا وقد علم هؤلاء الجنى والمكاذب لمن وبدوا من تلك الجزيرة بينما وقلتم من الغسان لقيتم النائبا وقد جبتم الأجواء ليلا وبرككم في إجابة الملا تلك الزائمة أقول ملا سرا وروحا وكلكلا وحتى ملا قياسنا ولا قائبا فيا كنز للمعروف يرتاه للندى ويهدي عدا لا يخاف النوائب ولا آمد داحا كمالا وهاتما تدارما الناس المواهب إذا تدراني فلا أقوت ببابه فمنه ينال العالمون المطالب لدى قدرك الأقل ذكرت محمدا قال كثير كريم ببغداد عائبا ثوابي سلمان وغادر هرمز وقد مزقوا أعلامه والكتائب لدى كربلاء زرت الحسين توسلا لوالد الأربع من الله طالبا علي أبي الزبدين ليس محمد بظالمه اللمسام منه المصائب بهم أرتدي ترك المطالب جالبا لنفسي وقوم المنتهى والمراجب بأزوان بالسد العظيم يطيب لي وأي رسولا جاء لسان واهبا ويعمل كل الكل للضيف مكرما يعين على الذراء للخير جالبا محمد العادل حنام سعادته لقد كان للمعدوم والخير كاسبا عليه صلاة الله ثم سلامه بأزوان جسمه عابرا ظل غائبا أراني لدى أزوان أذكر مدامه أباه جمالا خالدا النصر غالبا جمالك ينسيني باعا وبهجة ببائك ذلك أبان الغرائب أراني قريبا من جمال مجاهدا جمالا يقويه ويولي غالبا ويبريك يا لا تلتجي غير آمد رسولا عدنا له ولا قاربا إلى صدقان المنتمن جنابي به عن شبت دهر يومهون مخالبا فلم تجتدر إلا إلى الله وحده كما تنادي دعوة ومطالبا إلى بلدي والحمد لله وحده وصلى عليك الله من كان عالما sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin amin
وإن سألوا قد زرتم القرم عاقبا وهل أتى فالزوار منه مواهبا قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه yace wa in sa'alu idan wasu suka tambaya suka yi tambaya gare ni har zurtumul karma wai shin kun je kun ziyarci sadauki ne aqiban mai suna aqiba mai suna aqibu wa hal athafa zuwara wai shin ya bawa waɗanda suka ziyarce shi tsaraba ne mawahiban baya baya minu daga gare shi ko kuwa ya ba su وقد كان عند الناس شرقا ومغربا وقال العالم هؤلاء الجنا والمكاسبا ai amsar shine ya ba su ya ba kowa bukatarsa da ya je ziyarce shi fakar kana andan nasi manzo Allah shine mafi kowa iya kyauta sallallahu alaihi wasallam sharban farkon duniya ta gabas wa garban da karshen duniya na yamma fakar dalama aulal gina da yawa ma manzo Allah yakan ba wa mutane wadata da ba ta da iyaka wal makasiba da tsururance tsururance لمن وفدوا من تلك الجزيرة بينما وفدتم من الأقصى لقيتم متائبا liman wafadu ga waɗanda suka zo min til jazirati daga waɗannan larabawa na kusa ma baina ma wa- wa wa- wafattum ballantana ku da kuka zo min al aqsa daga nesa la- laqitum mata'iba kun gamu da wahalhalu da yawa a wajen zuwa ziyarar annabi kun zo da wahala kun zo da da da da da, da, da, da kuncin wato tafiye tafiye kamar yadda ya faru malamai sun zo- sun ruwaito a cikin eh, littattafai daban-daban na- na na tarihi na masu ziyarar annabi wani bawan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga zuwansa shi bai zarce ko ina ba sai rauda ya je ya ziyarci annabi yana ziyara annabi kawai shikenan a gurin da ya ziyara anan bacci ya dauke shi da bacci ya dauke shi kenan sai Allah ya masa kashafi a cikin baccin sai ya ruya da sayyidu wujudi sallallahu alaihi wasallam sai ga manzo Allah ya zo ya bashi gurasa guda daya da ya bashi gurasar sai ya zamana yana ci yan daman da yunwa ya zo yana ci yana ci yana cin gurasar da ya ci rabi yana cin rabi ya gama cin rabi sai ya farka daga bacci yana farka daga bacci sai ya ga rabin gurasa a hannun hakikatan eh hakikatan ne hakikatan ne alamul arwahi aka dauke shi aka kai can barzahu aka aka aka bashi abincin kuma aka yi taho da sauran ga rabin hannunsa to shine kyautar manzo Allah kenan nan don na kusa ma ya basu ballantana waɗanda suka zo na wafattun min al-aqsa kun zo daga nesa laqitum mata'iba kun sha wahala kun zo ai ku ne a haku da manzo Allah ya yi muku kyauta kowace iri mun gode mm.
وقد جبتم الأجواء ليلا وبلككم فيه شابك الملا تلك الزهائبا waƙar jitumul waƙar jubtumul ajwa'a kun yanyanke sasannin sama lailan cikin dare wa hulkukum shi kuma ku- wato ainihin jirgin saman ku shabakal mallahu tilka sahaifa shi almallah shine direban jirgin sama shabaka yayi ta karo da gajimarai a cikin sa- sa- sasannin sama kafin ya kawo kuma ka da Madina أقول ملا سرا وروحا وكلكلا وأتى ملا قياسنا ولا قائبا aqulu sai na ga abin ya tabbata gare ni mala sirran ya cika min sirrina ruhan ya cika min ruhina wa kalkalan ya cika min karankar mata karankar mana wato girjina wa hatta mata akiyasana kai jakunkunan ma kanana ya cika su wal haqa'ibu da manyan jakunkuna ya cika mana su da surri sallallahu alaihi wa sallam فيعتزل المعروف يرتاه للندى ويولي أدى لا يخاف النوائبا shi manzo Allah yanda yake faya hataddu lil ma'rufi yana yana kaho yana tinkaho da abin alheri yayi shi yartahu yana jin dadi lin nada ga ga baiwa in in yayi ta an ce wata rana an kawo hadiyya ta dabino manzo Allah ya tarabawa ya tarabawa ya tarabawa ya rabar da ya koma gida da ya koma daki ya kwanta sai kasa bacci sai kasa nutsuwa sai ce kai biyan da aka akwai wani abu ya ce a bincika masa ɗakin nan sai aka bincika aka ga sauran dabino ashe bai bayar ba saboda aka ya bayar da shi yarda hulin nada shi kenan ya huta sallallahu alaihi wasallam haka yake wai yudi ya da'an yana ba da baye baye la ya khabun nawa'iba baya tsoron wani abu da zai same shi na rashi وذا أحمد جاء كمعنى وهاتما وزار من مثل المواهب waza ahmadun shi wannan ahmadun ne sallallahu alaihi wasallam da hanka ma'anan ka babban cike a cikin sa wai ka gano hakikanin sa ba za ka iya ba wa hataman kaga hatamu sarkin kyautan nan kaza haraman kaga haramu sarkin rowan nan dukka gabaki daya hazul mawahiba sun ta sun samu baya bayan su ne min da daga dahe إذا كترني قد أقبت ببابه فمنه ينال العالمون المطالب lizaka saboda haka tarani kake gani na a cikin al'amura na gaba daya kad akamtu na zo na dukufa bi babi a kofar manzon Allah kuma Allah ka tabbatar da mu anan wa minhu yanalu al'alamuna al-madaliba dukkan alam suna samun abun neman su ne daga wajen manzon Allah لدى قصر كسرى قد ذكرت محمدا فأراقني ذكري ببغداد آئبا lada kasar kisra a gidan a ka- naje ainihin eh, iran wato headquarter nan ta kisra naje gurin nayi ziyara hadu zakartu muhammadan naje nayi zikiri nayi salatin manzon Allah a wajen kisra din nan alhamdulillah fa arrakani zikiri bi bagdada aiban shikenan sai ambato na ga manzon Allah sai ana ni bacci bi bagdada a bagdada naje bagdada ma naje na ziyarci Sidi Abdul Qadir ya zo ya ziyarce ni mun yi hira da shi yayi mubaya'a da ni a cikin mu'amalar mu ta sufaye inji manyan malamai sani awwal ya faɗi wannan magana saboda haka Shehu Ibrahim da yaje da yaje kabarin Sidi Abdul Qadir magana suka yi suka yi hira suka tattauna a cikin Allah wannan karama ce daga cikin karamomin waliyan Allah wanda take tsakanin su Mm.
سوابي سلمان وقد رهم رزم وقد مزقوا أعلامه والكتائبا tawafi salmanu shi salmanul farisi ai anan dan dan dan dan dan iran ne ai asalin sa wa gadara hurmuzun sai ga hurmuzu shegen sarkin nan an an kashe shi ba babu shi kuma wa kad mazdaqu alamahu an kekkece ke tutocin sa na sharri wal kata'iba da yakin sa an kakkarya shi لدى كربلا زرت الحسين توسلا لوالدي الأرض من الله طالبا yawa qad zurtul husaina nazir sayyidina husain dan sayyidatuna fadima jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naje na ziyarce shi a Karbala a karbu arbin wa bala'i kenan Allah.
eh garin garin bakin ciki da bala'i ita ita wannan kasa ba lokacin da aka zo shi ya faɗa da kansa daman kakansa ya gaya masa wannan kasar a nan gurin za a halakar da shi za a kashe shi saboda aka ce hiya karbu arbin ban wa bala'i kasar bala'i da da da- da- da- da tashin hankali ita wannan karbala din ba ya ce na ziyarce shi tawassulan ina mai tawassuli da shi domin sahabi ne na manzan Allah wa tawassulan ina mai tawassuli li walidihi ga wannan walidin nasa sayyidi ali zakin ubangiji wanda yake shine kofa ilimi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-arda yaddajan Allah taliban ina mai neman yadda Allah min Allah daga Allah علي أبي سبتين ليس محمد بسالم سمسام أنه المسائبا shine sayyidi ali karramallahu wajhahu abi sibdaini uban hasan da husaini laisi muhammadin zakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Un- unhil masaiba duk wata musiba ina ne santar da ita daga gare ni bisamini bisarimihi samsami da takobin nan nasa ga yawa wuku- ga yawa jini na ya wuce an ce do- do- wato takobinsa mutum goma ba sa iya daga shi mutum goma samari goma su haɗu su ɗaga shi mara ɗaya ba za su iya ba amma da shi ake yi. shi yasa in ya in ya daki kafiri tsarge shi yake sai ya tsarge su menene a a waƙar nan ta wasa ga ali babban sadauki tun kun yi rago madoki kafiri har ma da dokin sai ya tsarge cika aiki don fabin manzan Allah صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam Mm. Mm.
بهم أرتجي درك المطالب جالبا لنفسي وقوم المجتاع والمراجبا yace bihim da waɗannan artaji darkal matalibi nake ƙaunar Allah ya riskar da ni duk abin nema na janiban li nafsi wa qaumi almustaha ya ba mu abin da muke so a kaina da dukkan mutane na kuma mu kenan wal marajiba duk abin da muke kwadayi ma na alkhairi a ba mu bi aswan bi saddil azim ya dibli wa hay rasulan ja'a lisad wahiba bi aswana sai gani a wani- a wata jihar da ake ce mata aswana bisaddil azimi a wani dam wanda aka yi shi babba wanda jamal abdul nasir ya yi shi ya gayyato mutanen duniya aka zo aka bude shi akwai hoton ma ga shi ibrahim ga sarkin rasha ga- ga shugaban kasar rasha ga jamal abdul nasir ga sarkin ga shugaban america suna jere haka akwai hoton ya ɗibuli ina abin yana da damu wahayi rasulan ina gaida manzo ja'a ha, wahiban wanda ya zo mai bayarwa lissa'adi da dukkan arziki ويعمل كل الكل للذيب مكرما يعين على الجراء للخير جالبا waya hamilu kallal kulli manzo Allah yana dauke nauyin kowa ya zo gurin sa mukriman yana mai girmamawa lidaibi ga dukkan baki yuhinu yana taimako ala barwa'i abisa duk abin da zai zama na wahala ne jaliban yana mai jawowa lil khairi ga alkhairi محمد الهادي الأنام سعادتي لقد كان للمعدوم والخير كاسبا muhammadu kaga mai wannan goron suna mai albarka alhadil anam anama mai shirye da talakai gaba daya sa'adati shine arziki na ne kuma shine arzikin mu shehu ibrahim laqad kana laqad kana lil ma'dumi wal khairi kasiba ya zama kasiban mai tsururutawa ne lil ma'dumi ga wanda ba shi da shi wal khairi mai bada alkhairi da yawa عليه صلاة الله ثم سلامه بأسوان جسمي حاضرا زل غائبا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jismi jikina bi aswana ina nan wajen bude dam a aswana eh hadiran ko to zalla ga iban ni bana nan ina can wajen manzon Allah mm أراني لداس وأنا أذكر مدحما أبا جمالا خالدا نصر غالبا arani lada aswana ni ina gani na gana aswana azkuru azkuru ina azkuru madaha man habahu jamalan ina ambatan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ya bashi kyawu sallallahu alaihi wasallam khalidan nasri wanda yake mai dawwamamman taimako galiban mai rinjaye cikin al'amarinsa جمالك ينسيني بهاء وبهجة ببائك إحسان هباني الغرائبا ya rasulallah jamaluka kyawunka yunsini baha'an yana mantar da ni kwarjinin komai wa au bahajatan ko kuma fuska kyawun komai ibaiki ihsanin saboda zarcewarka a cikin kyautai sallallahu alaihi wasallam habanil gara'iba manzo Allah ya bani abubuwa garibai أراني قريبا من جمال مشاهدا جمالا يقويه ويؤليه غالبا harani kariban ni ina gani na gani akan kujera a jere min jamalin tare da jamal abdul nasi ko to mushahidan ina ganin sa ko to mushahidan jamalan ni ina ganin jamalar manzan Allah ne kusa da ni yuqawihi shine yake karfafa mulkin sa wayulihi shi ke daukaka shi galiban a cikin al'amarin sa وإبريك يا لا ترتجي غير أحمد رسولا هدنا له ولا a خاربا gaya wa mutanen duniya da mutanen saudiya masu so su kawo wata akida ba ta san annabi muhammadu ba wa ibrikiya ita ibrikiya la tartaji ba ta kaunar kowa ghaira ahmadin sai ahmadu muhammadu rasulullah rasulan manzo hadan na'i wanda yake shirye da na nesa wal aqariba da makusanta lahu gare shi لازم كان المنتمي لجنبه في أنشب الدهر الخؤون مخالبا wace ila sinigal al-muntami li janabihi wato shikenan wannan matafiyi mai ziyarori wanda ya fada a cikin ziyarorinsa to zai koma wanda zai dangana da janabinsa can ne mahaifarsa dole ne ya koma garin su kaka zai yi bihi an shabar da'arul kha'un wato zamani mai yaudara ya bude makhaliba wato wato ya sunan wannan zumbutunsa yana nema ya haɗiye ni wato ma'ana rayuwa ta zo ƙarshe tashbihi ne tamsili yana sifanta cewa aikinsa ya ƙare wannan shine ƙarshen zuwansa ƙasashen saudiya da sauran duniya zai koma gida kuma ga mutuwa nan tana kusa da shi ta zare masa baki da ido ya wato shine ma'anarsa Allahu akbar
فلم تتجه إلا إلى الله وحده كفاك سنائي دعوة ومطالبا Alam tattaji to yayin nan yayin da aka yi haka din to karka karka fuskanci kowa illa ilallahi sai ka fuskanci Allah kawai lokaci ya zo Allah ya karbe mu da cika da imani wa da shi kadai ka faka sana'i yabona ya tabbata gare ya tabbata da'awatan da'awa ce wa madaliba da abin nema Allah ka ba mu إلى بلدي والحمد لله وحده وصلى عليك الله من جاء عاجبا to auban dawowa ta da komawa ta ila baladi ya tabbata zuwa gari na walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa da shi kadai wa salla alayka Allah Allah ya salati a gare ka ya rasulullah man jaa wanda yazo akiba na karshen annabawa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah kara lafiya.
amin Allahumma salli to- Kar- kafin mai sallama To, na.
kafin mai addu'a akwai yau muna da baki masu girma masu daraja waɗanda sulala ne na waɗanda suka samu sirrin diwanin gaba ɗaya zuwa har Allah ya kawo shi zuwa gare mu Alhamdulillah.
kakansu ko in ce wasu walidinsu shine shehu malam abubakar nawali shine asalin wanda ya sabbaba samuwar tabbatar karanta wannan diwani a gidansa Alhamdulillah.
shi ya tattabo maulana shi amur tijjani zangon bare bari aka zo nan gidansa na ya kasa nan gidan wani a ɗaya inda muke zuwa muna yara to a nan gurin a nan ake yin ainihin wannan karatu na diwani maulana ya yi izini shuman tijjani ya samu izini a wajen shi ibrahim ake karanta wannan diwani shuman tijjani zangon bare bari yana fassarawa wani a ɗahir wani a ɗahir wani namu yayana baban alhaji yawa to saboda ina yaro idan ya dora ni kan cinya yana da gibi sai haka yace gwani dubciye ne gwani dubciye ne da kai ke ce mu gwani dubciye zan zama to gashi nan kuwa albarkacin su an dan samu wani abu da eh to shikenan gwani ya bayar shike jan baki gwani shoma tijjani zangon bari-bari shi ke fassarawa ana fassarawa a nan da jama'a waɗanda suke dattijai na wannan lokacin suna da yawa ambatan su ba zai yi a wannan lokacin ba to bayan nan da gwani ya tahir lokaci ya yi lokaci ya yi tsawo ai- ai allah ya yi wa malam malam malam abubakar nawali rasuwa to kuma gwani ya ɗayar shi ya jibinci gudanar da karatun gaba ɗaya eh, da shi da tsawon ko da yake kafin ya rasu ya yi jiya doguwa wadda dai ana yin wannan karatun yana jin daɗi a gindin kunnansa saboda haka daga nan ainihin eh, wannan karatu suka nemi izini aka ɗauke shi aka mai da shi da gwani ya ɗayar masallacin jalli masallacin jalli to sai ya zama na gwani ya ɗayar shi ke jan wannan karatu dai tare da jama'a waɗanda suke halartowa wannan karatu ana fassara to da lokacin da shi gwani ya ɗayar allah ya ba shi larura shi ma ta rashin lafiya to shi- sai malam yusuf na jalli shi malam yusuf limamin jalli ko yawa sai ya ci gaba da koyarwa da fassarawa wadda kuma kaninsa malam hudu shi kuma yake jan baki to ana haka ana haka shi ma malam yusuf na jalli allah ya masa rasuwa to kuma eh, sannan sai shi malam hudu ya ci gaba da fassarawa to ana nan ana nan shi ma malam hudu Allah ya masa rasuwa a wannan waki a da ya shahada to saboda haka ɗaninsa malam hudu shi kuma hidimomi sun masa yawa daga nan dai karatun waɗanda suka je suka cicciro a can mazajen da suka kwaso a can su alaramma musamman alaramma namu na na yayanmu shine ɗauko karatun ya kawo mana shi nan arziki mun karanta shi mun yi karatu da shi mun yi da gaske sosai alhamdulillah Allah ya ba mu arziki mun karanta shi a gurinsa sauka 20 muna fassara yana fassara mun sauka 20 sauka 20 da azumi irin wannan saukar amma da azumi a da karatun sarar ake yin sa kusan muna yin sauka ɗaya da rabi wani lokacin kafin azumi ya ƙare to yanzu da ake yin sa lalla dalla filla filla gwargwadon madadinsu to saboda haka mun yi sauka biyar kuma alhamis da juma'a alhamis da juma'a sauka biyar sauka 25 muka yi tare da fassara da alaramma Allah ya saka masa alkhairi to wannan karatu asalinsa kofarsa babinsa madadinsa kakannu saboda haka muna muna taya ku murna kuma muna tabbatar da cewa wannan al'amari zai ci gaba ba zai yanke ba kuma wannan madadi duk sanda aka samu wani abu ko an an ce man dalla ala khairin ka fa'ilihi ko an ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamati la yunqasu min ujurihim shay'an wanda ya kafa sunna kyakkyawa mai kyau to Allah tabaraka wa ta'ala zai ci gaba da karbar ainihin wato ladan su za a ta murgina shi za a ta murginawa kusan yadda ladan yake idan wanda ya yi na farko wanda ya koya a wajen wani na farkon za a ba shi lada goma ko to wanda ya fara koyarwar lada talatin za a ba shi ninkawa ake shi Allah ninkawa yake yi ninkawa yake daga lada goma talatin sittin saba'in kai ku gaya mana ladan annabi muhammad la ilaha illallah manzo Allah ba kamar sa ko a wannan gida ba za a kai kai mashi ba duk wata duk wani alkhairi da ka gani a duniya ba sababin sa sai annabi muhammad da na farilla da na sunna da na mustahabi da na wane ne da na halal da na wade alheri in ka gan shi sababin sa annabi muhammad kowanne kuma za a rubuta lada a bawa annabi muhammadu haƙa ƙadarihi wa miƙidari al'azim salatul fati kenan da bayyana ana haƙa ƙadarihi gwargwadon girman alƙadarin manzo Allah a gurin Allah eh alƙadari lada wanda ake kidanyawa shine kaduru wanda ake kidanyawa to yawan ladan annabi muhammadu gurin Allah Allah ya masa salati wa miqdarihi gwargwadon lada wanda yake santimita mita wane ne mil mil mula tsawon girman lada yan manzon Allah a halarorin ubangiji shine miqdar mai tsawo kenan shi ma Allah ya masa salati haka a wajen ubangiji salatu fati ba irin ta eh saboda haka to muna muna musu maraba ga sun zo sun kawo mana ziyara a aikin kakanninsu wanda muka rika musu kuma muna fata da mu da su za mu ci gaba da wannan aiki mai albarka Allah ta baraka wa ta'ala ya ji kan walidan Allah ya saka musu alkhairi Allah ya saka musu alkhairi akwai manya manyan ƴaƴa masu albarka akwai Alhaji Umar na wali eh ka walidin walidin Ali Harazim shi ne kawun kawun Alhaji ne yawa sannan akwai alhaji abubakar na sani a ni za ka gayawa gausu nake son ce ibrahim gausu na abubakar na wali sannan akwai dr maisara na alhaji nuhu a shi ma na umar ne to kaga shi ne masu ai na tsammanin na alhaji nuhu ne Allah hannunsa ne to sannan akwai mustapha mustapha na wani alhaji nuhu ko? injiniya wani sannan nasiru umar wali umar shi ma eh alhamdulillah to ga ga wannan hafizu tarjibi yau ga hafizun nan ina hafizu shi ma umar wali shi ma jiban shi ma umar wali umar wali Allahu akbar to ga wannan kuma a'a to ga tashi tashi shi kuma wannan jikan malam badawi ne alkali badawi naji mahaifiyarsa ita ce babba zumar wala kannanta ne Allahu akbar dan kabara ne Allahu akbar wannan ga jikan malam ko eh ya kai kai ta ya biyar mara da tuku dan ka bara ne ya uwa nan kuma daga mara a tuku ka bara ba san ka ba to saboda haka yan uwa yau wato ga ga wani kanin mustafa na yake gashi eh mara umar abokin hoto ko shi ma ba tare maka hoto ba madina tare ko da ni da kai da shi yana nan a daki na hoto amma ya kamata mu sa shi a gilas saboda tarihi ne na kakanni insha Allah saboda haka ɗan uwa muna taya muna taya mu murna kuma wani abin sha'awa wani abin sha'awa ɗan uwa ga waje na ita wuna ga waje na nan ga waje ba matsala
ai shi ne ta ai shi ne ai sace mana shi kai daga kamar shi shi kuma kwato mana malam salisu da ruwan sa daga yaka eh kware ko da ba haka haka kuma shi Al- alhaji nuhu alhaji nuhu muna yara duk sanda aka yi baki zai zai da motar na kitika za a kwashe mu a motar nan duk inda za a je tare da mu ake zuwa a kai mu ba na mantawa zuwan shi ibrahim na 1969 1969 da ya zo da motar nan kitika aka cika almajirai gaba daya aka je eh, aka je aka taro yan uwa aka taro shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. amma motar da muke da shi manzo motar motar wakili wakilin dabbobi silin siliyon na eh silin siliyon shi kuma alhaji nuhu yana baya tare da sauran almajiran shi manzo a motar baya mota mota shi ma tijani silin siliyon mota alhaji nuhu nawani mota uku ne kwarai da gaske eh nawani kwarai da gaske saboda haka Allah ya saka musu alkhairi alhaji nuhu wa malam mustapha wani ai malam mani kenan malam mani akwai alhaji mani eh shi ne mai motar da ok shi ne na'am shi na ok shi ne eh shi kwa na'am na'am kwarai kwa mai huji Allah Allah ya sa alkhairi mun ji daɗin wannan ziyara Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya ƙara maimaita mana kuma abin sha'awa shi ne wannan karatu alhamdulillah a marwana yayan yayan kawo wansu ya kaninsu duka kuwa ya wato ya ɗau nauyin za a rika sawa a gidan radiyo da sunan mai- mai girma gwamnan kano insha Allah masha Allah karfe daya zuwa karfe biyu karfe daya zuwa eh ya zama na gwamna ne ya zama na gwamna karfe daya zuwa karfe biyu ta yau na yaushe na azahar ana sa- ana sa- ana sa tafsirin shi ma da zan kuma a a- a- abin nan fa a kanawa ba oh kanawa ai ai diwa ne ake na diwanin fa Eh, to, yanzu ya zama na gwamna gwamna ne ya dau nauyinsa da gwamna ya dau nauyinsa sannan kuma suna sawa karfe shida da rabi na na asuba na'am zuwa bakwai shi da rabi na safi shekaran jiya aka fara sawa Oh, shida da rabi na safe.
na safe Yawwa.
zuwa bakwai Na'am.
Eh, insha Allah insha Allah wannan ba shi wannan wannan kwali Eh, ya'yan malam hudu ne jikokin malam hudu ne mahaifiyarsu dan na Allah.
limamin jirgin wallahi Allah.
malam hudu kanin limamin jirgin Ai ma da hudu ce ne.
eh to kaga yanzu a nan alhaji abubakar din ya zo limamin jallin ma ya zo Ya haka ba?
yawwa Alhamdulillah.
daman shi ita fi diwa ne Eh, kwarai da kuwa.
ce ma jani shi ke fassara muna zuwa muna kanana Eh.
ga shi a zahir Eh.
shi abubakar Kwarai shi ma da tuku Eh.
shi ma da mai hula Aha.
shi ma jan- duk juma'a sai a je ai bayan sallar asar in an dafa sai shi isa a dafo rogo da gishiri wallahi bana mantawa Allah.
a je a tarrabawa Kaji ma sun san halarta.
don mu a gaban ba bayan sallar juma'a kwarai Na'am.
bayan sallar juma'a ne tsakanin juma'a da lafiya su kuma su kawo mai sana da wajen mahaifiyarsu jikokin alƙalin bicin mustapha Allahu akbar. Na'am.
wanda ya fara tafsiri a kai ai abu gaba da bayan ai ba mu abun marhaba duk su kawo wasu jikokin amadu su bi su hasana su bi Eh, na ji.
su bi su bi su kuma nan ne Haka.
bayan shiga ku Allahu akbar.
kwarai da gaske an ci da To, ko kuma shi kuma jikan gwani ce ne shi dai abin da mana Kwarai kuwa.
yau ne na dawo Allahu akbar Ai dawo ai wajen mu an miki. Kuma yake nufi.
kai ai malami Allah ya saka musu da alheri Alhamdulillah.
duk karamar su wallahi karamar su wallahi duk karamar su wallahi malam barka
Alhamdulillah. ba za a mutum ɗaya ba za a ɗan- ba wanda zai ɗan jefa kalma a za su za a samu wani samu
ba za ta kai ba sai dai da wannan
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله